الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na biyar a cikin watannin musulunci jimadin al'ula yana da kwana biyar yau kuma hijira na da shekara 1444 daidai da 29 ga watan 11 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta mu ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk gini irin wannan a cikin mako idan masu bibiyar wasu manta ba muna nan cikin surtu tauba sura mai namba ta tara a jeren giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 42 a wannan sura mai albarka suratul tauba yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 43 a cikin wannan sura suratul tauba fadin Allah ta'ala da yake cewa afallahu ank
afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Allah ta'ala ke cewa afallahu ank ma'ana Allah ya ma afuwa wannan kuma iya ɗaya daga cikin ayoyi da suke bayyana kima da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta'agun Allah subhanahu wata'ala malamai sun ce an gabatar da afuwa kafin faɗar laifin tunda wani abu ya yi na bawa munafukai izinin zaman gida lokacin da za a fita yaƙi ainihin sai Allah ta'ala yake cewa me yasa ya ba su izini suka zauna ma'ana bai umarce su a fita yaƙi ba ya yadda da hanzarin su zauna a gida amma kafin a je kan laifin sai aka ce a fallahu an wancan in ma laifi ne a kun Allah to Allah ya yanki sannan kuma za a ci gaba da biya ne gaba wannan kuma duk iya cikin irin abin da malamai suke cewa irin yadda Allah ta'ala yake martaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa a cikin annabawa ballantana ga magari mutane kamar duk inda ka ji kafud da mir Allah iya rantsuwa da wani zatin mutum ko ya sa kafud da mir a maimakon sunansa a galabiya manzan Allah la yake wannan sabanin annabawa Allah iya kan sunansu da kansa karara ba tare da samu su kafu dabir ba kamar misalin falawa rabbika Allah iya rantsuwa da ubangijinka la'amruka innahum lafi sakratin ya'mahu fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun ganan kuma afallahu an da sauran gurabi irin wannan alqur'ani domin irin abinda Allah ta'ala ke so ya nuna mana ta kimar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda hatta cikin jeren giyar mursalai da ulul azmi na rusul to Allah ta'ala hatta hatta a cikin nasu ma to Allah baya kama sunan manzon Allah kai tsaye sai dai da damiri ko wani abu wanda za a nuna wata daraja da kima ta sa sabanin wa'ansu wanda ba shi ba inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wa laqad uhiya wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik duk irin waɗannan ayoyin kai tsaye Allah manzon Allah yake wa kitabi wannan kuma iya nuna mana kan cewa ba wanda ya san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gayar sani in ba Allah ba sai dai kowa ya iya abin da yayi wajen martaba shi da kimanta shi da kuma bashi matsayin da dukkan wani mai imani zai bashi har ma ambaton manzan Allah kana nan baka mai salati ba har ma ma'aikin Allah ke to mafi zama mai ruwa cikin mutane in ka gani shi kai ba ka tashi albakil man zakara ne wale misali alayya tattaccen marowaci shi ne da za a ambaci manzan Allah kun ba zai mai salati ba wannan ma mai sauƙi-sauƙi ne akwai hadisin jibril alaihi salam hadisin da yake magana game da azumi manzan Allah iya zaune sahabbai suka iya hawa matakalan mimbari ɗaya biyu uku kowace matakala manzan Allah iya cewa amin amin amma ba su ji komai ba ba su ga komai ba bayan an idar da sallah sai suke tambayarsa ya rasulallah mun ji kana amin amma ba mu ga abin da yake faruwa ba sai ce mala'ika jibril ne ya zo min yanzu nan ya ce duk wanda allah ya raya shi ya ga ramadan daga farkonsa zuwa ƙarshensa da lafiyarsa da 'yancinsa kuma bai yi wa Allah aikin da Allah zai mai gafara ba a watan idan Allah ya sanya shi a wuta ya yi nisa da shi mala'ika ya ce amin ce kai maka ce amin ya sani ce amin na farko amin na biyu mala'ika jibril ya ce da ni duwan da ya rayu da mahaifansa guda biyu ɗaya ko biyu har Allah ya kai lokacin ƙarfinka da hankalinka ba ka yi aikin da za su ma'alasan barka ba ba ka yi aikin da za su ce ne kam Allah ta'ala ya ma albarka ba ka faranta musu rai a rayuwanka ba to idan Allah ya sa ka a wuta ya yi nisa da shi mala'ika ya ce amin ta kai maka ce amin amin ta biyu amin ta uku kuma duwan da aka ambace ka bai ma salati ba idan Allah ya jefa shi a wuta Allah ya nisa da shi mala'ika ya ce amin ya ce nima da ce amin wanda shi ne fasarar amin guda uku da manzan Allah ya wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam kaga ashe hadari ne ambaton manzan Allah da in yi masa salati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah ta'ala ke cewa afallahu anka Allah ta'ala ya ma afuwa ya rasulallah ya yafi ma amma lima azinta lahu dan me kai musu izini fit takallufi wajen su zauna a gida ba ka ba su umarnin su fita yaki ba hatta ya tabayyana laka alladhina sadaku har hanzarin da suka baka da uzuri ka bincika ka gano masu uzurin gaske wanda shari'a ta ce a ba su uzurin wa ta'lamal kadibin kuma ka yi ƙoƙarin sanin makaryata wanda uzurinsu na ƙarya ne wanda uzurinsu ba da gaske ba ne ibn ashur a cikin tafsirinsa a tarir wa tanwir yake cewa istazana fariqu minal munafiqina annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bawa an su munafikai damar zaman gida sun nemi izini gunsa kuma ya ba su an yi takhallafu anil ghazwa su zauna a gida su fita su ki fita yaki ya ce minhum abdullahi bin obai bin salul akwai abdullahi bin obai bin salul waljaddu bin khais wa rifa'a bin tabut wa kanu tisa'a wa salafi maliki ca su 39 ne sun zo suka nemi uzurin manzan Allah ya ba su zauna a gida amma uzurin gaba ɗaya na ƙarya ne ba gaskiya wa a tazaru bi a azarin kadiba suka ba da uzuri da uzurin ƙarya kuma ita zarahum sai manzan Allah ya yadda da uzurin nasu zauna wannan abu biyu zai nuna mana cewa na farko manzan Allah bai san gaibi ba ba dukkan gaibi manzan Allah ya sani ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi alimul gaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada
إلا إلا من اتقى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Allah ya ce shi ne masanin gaibi ba wanda ya tsinka daga gaibinsa ɗaya daga cikin halittunsa babu sai Allah ya ka harful istisna sai dai manzo daga cikin manzanni da Allah zai tsinkayar da shi wani gaibi da ya ɓoye sai Allah ya istisna in gaibinsa ga wa'ansu daga cikin manzanni dukkan abin da Allah ta'ala ya faɗa wani manzo kafin ya faɗa wa duniya wannan gaibi ne gaibi ne kuma Allah ta'ala ya sanar da shi to wannan zai nuna cewa manzala ba dukkan gaibi ya sani ba domin ya ba waɗancan uzuri kuma zuciyarsu ƙarya ne ba gaske ba ne abu na biyu bi anna min halihi sallallahu alaihi wasallam hamulun nasi ala sidik daga cikin halayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ɗaukan mutane akan gaskiya musamman a karan farko an fahimta yasa ake cewa dukkan musulmi in ya ma rantsuwa a karan farko da Allah ka yarda da shi har sai in ya bayyana daga baya makareci ne sai ka ɗauko matakin da za ka ɗauka kan shi to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke su mutanen kirki masu gaskiya a karan farko sai ba su wannan uzuri ɗin iz kana zahiru halihim al-iman domin abin da suke nunawa a fili suna da imani a fili suna da imani amma sun ɓoye kafirci a cikin zukatansu sai Allah ta'ala ya buɗe ayar da cewa akwai afuwa da Allah ya yi ƙablar itab kafin zargin ya zo sai mala yake cewa Allah ya fara bi ilamil afu bi ikiramin azimin wala bafatin sharifa domin irin karamcin da Allah ya wa manzon Allah mai girma da kuma irin la'afa da Allah ta'ala yake wa manzon Allah mafi girma fa akbaru bil afwi qabla al itam sai Allah ya sanar da afuwar qabla an yubashirahu bil itam kafin ya ce ga abin da kai me yasa kai sai aka fara jefa afuwar wa alqa ilayhi wa alqa ilayhi al itam bi sigatil istifham shi zargin ma sai ya zo da sigatil istifhami afallahu an ka lima lima iya cikin huruful istifham saboda me dan me manzon Allah me ya faru har ka ba su izini an fahimta cewa sai zargin ma yazo da siga ta ta istifham lima adinta lahu me yasa kai da hanzarin su har ka ba su izini su zauna a gida ba kai bincike ba ka gano suwaye masu gaskiya kuma suwaye masu ƙarya na'am daga nan Allah ya ci gaba da cewa
لا يستعذرك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر waɗannan da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da ranar alkiyama la ya sta'azinuka ba sa neman uzuri gare ka uzuri ba na gaske ba ba sa neman uzuri an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim ai Allah yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim kar su yi jihadi wajen daga addinin Allah da dukiyoyinsu da rayuwarsu duk mai imanin gaske ba zai biya manzon Allah uzurin karya ba duk mai imanin gaske ba zai yi wa jagoransa shugabansa ya ba su uzuri na karya ba nan Allah ya tabbatar da duk masu neman uzuri game da kasu yi aikin alkhairi to ba musu imani ba ne ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar alkiyama ba domin duk cikakken wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama to ba yanda za a iya ba da uzurin karya game da aikin alkhairi ya ba da uzurin karya game da fita jihadi ko fita da'awa ko fita daga kalmar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ke cewa wallahu alimun bil muttaqin hakika Allah ta'ala shine mafi sani ga masu takawa wanda suka bada uzurin ƙarya Allah ya sani wanda suka bada uzurin gaske Allah ya sani kuma Allah ta'ala shine alimul gaibi mafi sanin abin da boyayyen abu kuma Allah ta'ala shine san abin da kira za su ka koyi duk abin da yake daidai ne Allah ya sani abin da ba daidai bane ma Allah ya sani to Allah ya rufe ayar da wallahu alimun bil muttaqin Allah shine mafi sani ga masu takawa na'am aya ta gama mala inna ma yasta'dhibuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tabat qulubuhum wa tabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda ba su yi imani da Allah ba ko ba su yi imani da ranar alkiyama ba a galabiya ko a qur'ani ko a hadisance irin wannan ibara tana zuwa al-imanu billahi wal yawmil akhir al-imanu billahi wal yawmil akhir ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan yazo a hadisai da yawa kuma nan ma allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir to sai malamai suke ce akwai hikima ana imaninka ga Allah zai sa ka ka zama mai tauhidi mai ikilasi duk cikakken mai imani babu shakka babu abin da zai yi na addini ba don Allah ba iya da cikakken ikilasi yi don Allah ɗin an fahimta? kuma duk mai imani da ranar alkiyama babu shakka ba zai yi abin da zai ja mai zunubi a gobe alkiyamar ba wannan ɗaya daga cikin malamai kake fito da hikimomin imani ga Allah zai sa ka yin abu don Allah ɗin zai sa ka ikilasi zai sa ka imani ga Allah da yadda da dukkan abin da ya zo da gare shi kuma imaninka ga ranar alkiyama zai hana ka cin haram zai hana ka shirka zai hana ka bidi'a zai hana ka ce rashawa da hanci zai hana ka ce riba dukkan wa'ansu zunubai da Allah ya faɗo ƙubar su wuta ne a gobe alƙiyama to in ka yi imani da alƙiyama imanin gaskiya ba za ka aikata su ba an fahimta imani ga Allah ya saka aiki ya saka imani ya saka ikilasi imani ga ranar alƙiyama ya hana ka aikata sabo ya hana ka aikata abin da Allah ta'ala ya haramta yasa a galibi Allah ke gwama wannan ibarorin allazina la yu'minuna billahi la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda basu imani da Allah ba basu imani da ranar alkiyama ba wartabat qulubuhum wanda zukatan suna cikin shakka ai shakkat qulubuhum zukatan suna shakka game abin game da abin da ya shafi Allah ko suna da shakka cikin addini dukkan wannan alamatun nifaq ne alamomi ne na munafinci rantsuwa da Allah akan ƙarya neman uzuri da hanzari da uzurin da ba na gaske ba musamman wajen gabatar da aikin alkhairi abin da ya shafi da'awa jihadi da abin da ya kama da wannan kuma shakka da kokonto a game da dukkan abin da Allah ta'ala ya nassanta manzon Allah ya bayani to babu shakka wannan halin munafikai ne mai imani da Allah mai imani da ranar alkiyama duk abin da ya zo daga Allah daga manzan Allah sun yadda sun gamsu haka ne inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na
Allah ya ce inna ma kana qaulul mu'minin abin sani da kadai cikin fadin masu imani iza du'u ila Allahi wa rasulih idan an ce ku zo Allah iya kira ku zo manzon Allah yana kira li yahkuma bainahu domin Allah ko manzon Allah ya hukunta su an ya qulu samina wa ba'ana maganar su mun ji mun bi mun ji mun yi da'a ba shakka ba ku kwanto duk abin da ya zo daga alkur'ani ya zo daga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sami'ina wa abana sami'ina wa abana to duk wannan shine halayyar mai imani yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu a lokacin da wani ya zo ya masa wauta iya kalifanci har Umar dan Khattab ya fishi zai sa a damke shi a hukunta shi sai ɗaya daga cikin 'yan majalisar Umar da yake shi dama a galibiya 'yan majalisa duk hafizan alkur'ani ne sai ce masa khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili ya kalifa ka rike afwa kuma ka yi umari da kyakkyawa ka kau da kai daga jahilai haza min al jahili duk wanda zai zo yi wa shugaba garan gatsai yayi masa abubuwan da tozarci ne ko cin mutunci ne to a musulunci ana lissafa ya cikin jahilan mutane wannan jahili ne karab da shi sai aka ce umar dan kaɗa wa kana wa kafar inda al'aya duk inda aka ce allah ya ce annabi ya ce umar dan kaɗa bishiru yake yadda ka san an zuba masa ruwa to wannan shine alamar imani a matsayinka na ahlus sunna wal jama'a to wannan ya zama sha'air naka duk inda ranka ya ɓaci duk inda zuciyarka take bege da san abu inda ya nasi ya biyo ta ka to ka yi wa nasi biyayya ka bar son zuciyarka wannan shi ne alamar imani shi ne ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama ba mai ƙarfi ba ne wanda zai dinga kayar da mutane iya bige su mai ƙarfi shi ne ya mulku nafsahu idal gaba wanda yake da full control a zuciyarsa a lokacin da yake son wani abu ko yake bishi da wani abu an fahimta to wannan iya cikin alamar imani cikakken imani ga Allah da duk abin da ya zo daga Allah subhanahu wataala iya cikin alamar munafirci shakka da kokonto kan abin da ya zo daga Allah kan abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan su ne suke neman uzurin ƙarya su baiwa manzon Allah hanzari hanzarin ba na gaske bane wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da alkiyama ba sannan zuciyarsu ta cika da shakka da kokonto fahum fi raibihim yataraddadun ay yatahayyaruna fi raibihim a cikin kokonton suna ta dimuwa duk abin da yake na gaske ne ba sa fahimtar sa abin da yake na ƙarya ne shine abin fahimta a gunsu duk inda ga cikin ɗimuwa suke cikin tahayiri suke ba sa tafiya a saiti ba sa zama kan daidai to duk wani iya cin alamatun nifaq da ke surar a galibiya ta suna bayyana halayyar munafikai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am aya ta gaba nan ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم Mm.
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين Allah ya ce warau ala- warau a- walau aradul khuruja da dai su waɗancan masu ba da uzurin ƙaryar sun yi niyyar fita sun sa fitar a zuciyarsu da gaske suke yi za su fita tare da kai ya rasulullah la addu lahu udda ai da sun tattali fitar tattala da sun shiryawa fitar shiryawa ba sai lokacin da za a fita ba zo su ba da uzuri uzurin kuma ba na gaske ba da sun yi tanaji da sun yi tattali da sun shirya wa tafiyar duk abin da ake bukata na guzuri da abin hawa duk da sun tattala kafin lokacin fitar yi wannan allah ne ke shiga cikin zukatan munafukai yake ba mu labarinsa duk abin da za su faɗa ashe ba da gaske ba ne shi kansa in ma da sun yi yunkurin tafiya yunkurin ba na gaske ba ne da dai zuciyarsu ta cika da yarda za su bi manzan Allah wajen wannan yaƙi bisa umarnin Allah la'adu lahu udda da sun yi tanaji tanaji da sun yi shiri shiri amma Allah yake cewa walakin kariha Allahum bi athahu sai dai fitar ta su ma Allah ya kyamace ta Allah baya so domin in sun fita ba wani abin alkhairin da za su yi in sun fita ma rauni za su ƙara masu imani in ma sun fita ba abin alkhairi za su yi ba kariha Allahun bi'athahum ay kariha Allahu Allah ya kyamaci masu fita fathabbatahum ay kassalahum sai Allah ya kasalantar da su ba sama ikon fitawa ma wa qila qu'udu ma alqa'idin sai aka ce ku zauna tare da mazauna gida almarda wan nisa'i was subyan kaman da yara kanana da da marasa lafiya kuma da mata su ne wanda kullum shari'a ba ta ce su fita yaƙi ba marasa lafiya ya hada da kuturu da gurgu da makaho da marar lafiya ta jiki da mata da kuma ƙananan yara waɗannan duk shari'a ba ta kallon su fata yakin zauna a gida to munafikai su ma sai aka ce uqudu ma alqaidin ku zauna tare da mazauna gida ku zauna da yara ƙanana ku zauna da taron mata ku zauna da marasa lafiya tunda dama zuciyar ku ba ta yi niyyar fitar ba qaddara Allahu ta'ala zalik wannan cewa uqudu ma alqaidin Allah ne ya kaddara musu haka ba wai umarni aka ba su ba a'a dama can Allah ya kaddara ba za su fita ba domin zuciyarsu ba ta da niyyar fitar kuma an ce wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana duk wanda yi kokari kan abu Allah sai ya buɗa masa abin yayi shi duk wahalar abu in niyya ta zauna in kokarin ka da gaske ne sai Allah ya buɗa mashi shi yasa a wannan gabar duk aikin alkhairi duk aikin addini kar ku tsorata da shi Allah so yake ga effort na Allah ne mai yi tunda ya ce addinin nan rabinsa a hannunsa yake rabinsa kuma iya hannunku ku abin da ake bukata gare ku yunkuri da amsa kira amma mai yin abin Allah ne yake an fahimta kar wani abu ya zo na alkhairi ko na addini ya baku tsoro ku shiga abin da confidence Allah ne mai yi amma kasalan cewa da ragon cewa da ganin ba zai yi wa ba zai yi wa to wannan gaskiya ba halin mumini bane al-mu'minu da'if khairun inda Allah min mu'mini da'if al-mu'minu al-qawi kai mumini mai karfi mai kazar kazar mai tsayayyar zuciya manzon Allah ya ce yafi mumini mai rauni a gun Allah mumini mai rauni shine mai sarewa duk abu in yazo a dinga jijjuyawa ai ba zai yi ba ai a bari a dan a bari mana sai ai yanzu ba lokacin yi bane a in dai alkhairi ne a shiga kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa 300 da wani abu ya ce a zo a fita a je badar a kwato abin da kafirai sama da dubu sau kwace masu imani kaga zuciya ce kuma tsayuwa zuciya ce suna fitan kuma allah ya ba su nasara domin zuciyarsu da gaske take ba ta kasalance ba hakanan dukkan agalabiyar yaƙoƙi ga abin da ya faru a kandak taron dangi aka yi wa ƙasa-ƙasa aka gayyata a zo a samu manzan allah da sabai a gari madina a turmi yesu gaba daya amma mazan Allah bai sare ba ya ce ku zo mu fita har an fita su abdullahi bin ubay bin salul ya ja wata tawaga ya ce kai mu dawo gida mu zauna mu dawo gida mu ba za mu yi manzon Allah ba daga nan Allah ta'ala ya sauko da ayoyi a gaba za mu zo kansu yake faɗar irin wadai da kuma tsinuwa da Allah ta'ala ya musu akan sun ƙi su haɗa kai su bi manzon Allah suka dawo gidan kuma Allah ya biya manzon Allah nasara kuma suka ji kunya saboda duk aikin alkhairi kada mu sare da shi yayin uwa mu shiga da ƙarfin zuciya ba za ka kai ƙarshen aikin addini a rayuwarka ba kai dai ka yi iya abin da za ka yi kafin Allah ya ɗauke ka kawai ka yi iyayinka bayan ka wuce sai Allah ya kawo wanda zai dora inda ka tsaya Allah ya yi alkawarin addinin sai ya cika haskensa ko da kafirai ba sa so ko da munafukai ba sa so me ake bukata gare mu yunkuri amma a galibiyar yunkurin ma nema muke mu kasa yi dukkan aikin alkhairi musamman aiki da dukiya idan ya taso mun dinga hange kenan honorable wani alhaji wani dan siyasa wani dan kasuwa wani amma mu ɗin wani irin yunkuri zami kada mu manta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya zo ya ce ku zo ku taimaki addini su sayi na abakar radiyallahu anhu su sayi na Uthman su abdurrahman bin auf Allah ya ƙara yadda da su za su taho da dukiya har da yan dako aka sun kasa ɗaukan dukiyar sai sun nemo an tayo su da ɗauka a kawo gaban manzan Allah aji a ce manzan Allah ayi wa addinin Allah aiki amma kar ku manta wani tafin alkama zai ibo a hannunsa sai ya kace manzala gaban da Allah ya hore haka suke yi ba su sare ba yanda mai arziki yake neman aljanna a lokacin sahabbai haka talakawa suke neman aljanna sun yadda da faɗin Allah wa btagi fi ma ataka Allahu daral akhirah duk abin da Allah ya baka da shi Allah yake so ka nemi lahira dashin Allah ke so ka nema lahira in da yawan ne da yawan yake so ka nema in kaɗaɗɗi ne da kaɗaɗɗin yake so ka nema in da ilimi ne da ilimin nan ke so ka nema in hikima ce in duk abin da Allah ya baka da shi za ka nema aljannan Allah subhanahu wataala amma a galibiya yanzu mas'ala ta naira dubu goma a masallaci na ahlus sunna da ake sallah biyar ake ta'alimat ake kaza ake kaza da wahala matsalar dubu goma zuwa hamsin da taso lokaci ɗaya maganinta mu faɗa wa kanmu gaskiya masallacin juma'a ne ba za a sanar da yawon kwamitin masallaci a nemi taimako abin al'ummar annabi amma sai a gama taimakon bai kai naira dubu uku ba a al'ummar da suke sallar juma'a masallacin juma'a kada mu manta kishiyoyinmu kuma allah sai da ya ba mu labarin kancan su kuɗi wajen su toshe hanyar mutabin Allah ba matsalarsu ba ce in dai sun san za su yi amfani da kuɗi a samu rauni cikin musulmai a samu rauni wajen bin sunna to wallahi duk abin da Allah ya hore musu sai sun kashe ba su damu ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabili الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله يقول إن الذين كفروا سورة كافرين إن جاء الله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله suna ciyar da dukiyarsu domin a toshe muku hanyar bin Allah wannan gabar ya kamata a ce iyayenmu malamai da sarakuna da shugabanni da masu dukiya su yi wata lajina su zauna su gano irin sauran da Allah ya ɓoye a wannan hayar tun da ya ce yin fi ƙuna amuwa alhamuli ya su du'an sabilillah ba wai sun yi sun gama ba ne a'a suna yi har gobe domin fi'ilin mudari'i ne fi'ilin mudari'i ne akwai istimirar a cikin shi sun yi jiya suna yi ya kuma za su yi gobe in dai harka ce ta dukiya to su ba matsalarsu ba ce yayin da mu kuma dukiya ta zamanto illa mafi illa a cikin rayuwarmu amma su ɗin tun da sun san ƙarya suke sun sani waje hadu biya wai sai ƙanata an fuso mu zulmin wa ulwa Allah ya ce mutanen fir'auna suna jayayya da gaskiya kuma sun san gaskiya ce ba wai ba san gaskiyar ba ce sun san gaskiya ce amma suke ja in ja da ita Allah ce zulman wa uluwa domin zalunci kuma da neman ɗaukaka kawai saboda ka hatta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini bai ci gaba sai da dukiya tunda ya ce ma nafa'ani malun ma nafa'ani mali abubakar ya ce duk duniya ba dukiya da ta amfani ne kamar dukiyar abubakar radiyallahu anhu ta amfani ne in ji manzon Allah kuma ta amfani musulunci duk inda Allah yake maganar jari sai ya ce bi amwalikum wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum masu yi da kansu su yi masu yi da dukiyar su ga Usman dan Affan lokacin da za a fita yakin Tabuka manzo Allah ya ce ku zo ku taimaka akwai gwaraza sojojin musulunci ba su da abin hawa Usman dan Affan ya kawo raƙuma 100 da abin hawan raƙuman da guzurin waɗanda za su hawa raƙuman za su bari a gidajensu yace manzo Allah ga wannan manzan Allah ya karɓa ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a daɗin addu'ar da usman ya je sai manzan ya ƙaro guda ɗari ya ɗauki manzan Allah ga wata ɗarin ya ƙaro wata ɗarin manzan Allah ga wata ɗarin sai ya bada ɗari uku raƙuma ɗari uku a lokacin manzan Allah ke cewa ma darra ma fa'alu usman ba da yau daga yau ba wani abu da usman zai yi ya jawo mai matsalar rashin shiga aljanna kamar tikitin aljanna manzan Allah ya bashi a hannunsa daga yau ba wani abu da zai cutar da imanin usman dan affan me ya ja mai wannan matsayin dukiya ce abu talha al-ansari ya biya manzo Allah kyauta wani lambun sa yace a saka sadakar fi sabilillah sai ce bakkin bakkin malu rabi yace yayi Allah madalla madalla da wannan dukiya mai albarka to haka rayuwar sahabbai suka yi su zo da kansu su zo da ilimin zo dukiyarsu su zo da rayuwarsu su zo da dukiyarsu zo da iliminsu duk yaƙoƙin da za a tafi da manzan Allah da wahala baka jance ga abubakar ga umar ga usman ba kuma sun sa dukiyar tasu a ciki aje da su su ba da dukiya aje da su su ba da dukiya to in yanzu ba mu saita rayuwar ma irin wancan layin ba to wallahi za mu dinga ganin takaici da abin bakin ciki a cikin addini in dai ba mu ɗauke na wancan hasken ba da ya gabace mu mun saita rayuwar mu a kansa to babu shakka za mu dinga ganin takaici a wannan rayuwar yanzu kuna sanar cewa suna da kungiyoyi organization organization na turawa na wanda suke fada da addini da ƙur'ani kai tsaye amma su yi go har gidanku har garinku su ɗauko dukiya su muku aiki kuna sanar da wannan daga america kungiyoyin suke wasu daga ingila wasu daga faransa amma a zo har garinku a sai magani a kai asibitinku a tona muku bola a wani gun a kawo wani magani ko wani abinci a baku haka abin yake faruwa akwai wani malamin mu yake faɗa mana kan cewa akwai wata ƙungiya a ƙasar qatar ta shigo ƙasar nan ta gina wani masallaci ta gayyace shi a je a buɗe masallacin ya ce wallahi iya tafiya kuka yake yi ya ce abin da ya sa shi kuka mutane daga ƙasar waje tafiyar kilomita dubbai su ɗauko dukiya su zo har garinku har ƙasarku su muku abin da ku ya zama wajibi ku yi amma ba za ku yi ba daga can za su tsallako zo su yi muku su tafi har sun farauce ƙasarsu sun gama neman aljanna a garinsu sun farauto inda muke suna neman aljanna a wannan amma idan kana so ga alfahari da kuɗi a fara biki a ƙasar ko harkar siyasa ta zo kuɗi yadda ka san yayi haka za a dinga ɗauka ana zubar da shi amma abin da ya dace a yi na alkhairi ba a yi to wannan iya cikin ingizawar shida da yawa da yawa daga cikin musulmi ba su farga ba hadisin abu umama albahili allah ta'ala ya kare yadda da shi lokacin da aka turo manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai kananan iblisai suka je suka samu iblis uban gidansu suka ce an turo manzon karshen zamani duk abin da muka yi iya zuwa iya warwarewa waɗanda muka yaudare su za su bi mu duk wa'azinsa da da'awar siyasa sun dawo sun bar mu so kai wa iblis wannan koken sai babban ya ce da ƙanana wannan al'ummar da wannan manzon ya zo cikinsu suna son duniya akwai son duniya a zuciyarsu sai yaran iblis suka ce eh akwai son duniya a zuciyarsu akwai son duniya a zuciyarsu sai ce wallahi la ubali Allah ya abutun da asna in dai suna son duniya to ban damu makar Allah ya sa sabota gumaka da son duniya zan halakar da su ya ce sai da ya rantsuwa sai ya mana sammako na safe da sammako da yamma da abubuwa guda uku aka zulmali bai kai da haƙi he ya sa mana san tara dukiya ba da haƙinta ba ku duba da rayuwar mu take a yanzu in dai za ka yi kuɗi to zuwa za a dinga ma barka da arziki da ta ya kamar ma ba a san ina ko kuɗin sata ne ko kuɗin sata ne a yau ba ta kai ta kawo wani musulmi ya samu kujera ta mulki kai kar kai wasa fa wani fa da wadda- da wannan meke ma domin yake so a ce ma da irin wannan fiye meke fa yanzu ya kai inda ya kai kar kai wasa musulmi ne zai je dinga faɗa ma wannan ba zai faɗa ma haɗarin abin ba cewa duk mai mulki a ɗaura za a kawo shi gaban Allah rana da kiyama adalcin sa ne zai kunce shi ba zai faɗa ma wannan ba kar ka sake ba kai da gaske ba haka ba muke faɗa musu ba a yau abin da yake faruwa kenan in dai za ka samu kuɗi ta kowace hanya to kawai magana ta riga ta ƙare wallahi wannan alkawarin shi ɗan ne kuma ga ya tabbata abu na biyu ya ce kuma sai ya samu ainihin ƙin kashe dukiya ta hanyar da ya dace ga dukiyar amma ba za a kashe ta inda ya dace ba shi ɗan da ya rantsuwa sai ya sa al'umman nan wannan abin a rantsu kuma ya sa abu na uku ya ce kuma sai na sa su kashe dukiya ba ba ta hanyar alkhairi ba yanzu ku duba irin abubuwan da ake a biki na mu biki na kannanmu da yayanmu riga ce ba za su yi wa amarya wai gol- golden wedding riga sai a je dubai a a siyan a siyan riga ta yi ne a yi biza a biya ticket a je dubai a siyo riga a zo a ba amarya ta sa a yi ne da yawan shikenan an yi shi a nuna duniya kuma da rigar ana tafiya ana janta a ƙasa ba har da 'yan dakon ɗaukan gefe da gefe kuma wai musulma wai musulmi kuma auren da ake so a ce wai Allah ya sa albarka a ciki duk abin da nasara suke yi a bikinsu a yanzu ba abin da ba mai a hura wuta a buga knockout a yi komai duk a bikin 'ya'yanmu da ƙannanmu ana yi kuma miliyoyin kuɗi ake kashewa a kama hall a nan a kama waye a nan a biya mawaƙi kuɗi kaza wani majirgin sama zai hawa ya taho mawaƙi da marasa tarbiyya cikin mata da maza a zo a yi ta abin da za a yi kuma da kuɗi a kashe amma kar ka manta akwai marayu a gefensa ba akwai 'ya'yan talakan da kuɗin makaranta ma ga gare su akwai masallatan da matsalar su tana nan ta dubu ɗari dubu ɗari biyu an kasa magancewa wani gun ba kayan sauti wani gun ba lazar wani gun ba kafin wani gun gashinan abubuwa ba sa tafiya daidai amma mu ɗauku imu don gaisa dalutun ɗinsu a cikin biki wannan fa irin rayuwar da muke ciki akwai gina mun kasa nazari mu tuna cewa allah tun ya riga ya faɗa mana wannan wanda mataki za mu ɗauka wajen daƙile wannan musiba har alfahari ai bikin gidan wani ya fi na wani ai ai bikin su wani ai ya fi na wani ai biki wani kaga abin da aka yi da mu fa za a zauna a majalisai ana tattauna game da wannan abin da mu zauna mu yi kuka da hawaye shedan ya ruzo ya ci karfin mu kafirai sun cika burinsu akan mu sun kashe kuɗi sun mana gazo fikiri sun yaƙe tunanin mu kawai in ma kana magana akan wani sai dauka kai ba gidaje ne kawai kai ba ka waye ba ai duk wayayyu irin wannan abun kawai zamani ya zo da shi ake to mu gane cewa idan qur'ani iya mana magana ba da wasa yake mana ba Allah ta'ala yake cewa da dai sun yi niyyar fitar a in a walakin kariya lahum bi athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idin aka ce ku zauna ku zauna zaman gida tare da mazauna gida ma'ana fitar ta kuma Allah bayan su na'am ayati gaba da لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا mm.
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم na'am والله عليم بالظالمين Allah ce laukar yufikum a kaddara ma munafikan za su fito tare da ku a fata yake a kaddara ma su fito a tafi tare sai Allah ce ma zadukum illa qabala qabalan fasada kenan ba abin da za su kara muku sai barna fitar su ba abin da za ta kara muku sai barna da takeici bi takhalilil mu'minin waje bi takhazilil mu'minin wajen su dinga tabar da masu imani suna sa su rauni suna faɗar baƙaƙen maganganu suna kasalantar da mutane in ma an fitan Allah ya ce wannan za su yi ba abin da za su tsinana muku sai dai su dinga jawo muku tasku su dinga jawo muku hasara da taɓewa wala auda ukilalakum ay asra'u bainakum bil mashi bin namima in ma an fita yakin Allah ya ce wallahi sai su dinga bi suna ha- haddasa annabi manci a cikin ku ya gudu nan ya faɗa wannan kaza ya zagaya ta baya ya faɗa wannan kaza ya zagaya ta gaba ya faɗa wannan kaza in dai munafiki ne ko a filin yaƙi ma Allah ya ce haka zai ma zadukum illa khabala wala auda'u kilalakum su dinga sanya maganganun annamimanci wa junanku ai kar ku manta imamu nawawi ya fito da hadisi cewa an fita yaƙi sai wani munafiki yake cewa ai bai taɓa ganin mutane masu ci ba maragwage kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi bin Abdul bin As ko shi dai ko wani sahabi yace kazzabta innaka la munafiq ƙarya kake kai munafiki ne wallahi la akbaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai naji na faɗa manzon Allah wannan labarin ga abin da kake faɗa kafin ya je qad sabaqahu alquran har qur'ani ya riga ya sauka inda Allah ta'ala ke cewa la in sa'altum la yaquluna inma kunna naqudu wa nalab وَلَئِن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Mm.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون na'am لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ce wala in sa'altahum da zaka tambaye waɗannan munafikan ba su faɗawa sahabbai magana ta batanci a fagen yaƙi ba ko an ya tafiya yaƙi wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab sai ya ce ai wallahi wargi ne ai muna yi ne domin mu gajarta tafiyar mu ai hira ce kai ba wani abu bane sai Allah ya ce a tambaye su qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un a ce da da Allah da manzon Allah da alqur'ani kuke wa izgili sai Allah ya karɓe faɗan da kan sahabbai ya mai da shi kansa da manzonsa sahabbai ake faɗa wa mummunar magana sai Allah ya ce shi ake faɗa wa manzo ake faɗa wa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanda Allah da ayoyin Allah da manzon Allah za ku yi wa izgili la ta'tabiru ba ku da hanzari kad kafartum ba da imanikum hakika kun kafirce bayan da kun yi imani in na abu ko in ko in yi ufa du an karanta in na abu an ta'ifatin minkum in muka yawa wa an su tawagar afuwa muka yafe musu to no azib ta'ifa babu shakka wa an su yi mun azabtar da su bi annahum kanu mujrimin wannan fa shine munafikan ba hatta a fagen yakin ba su bar sahabbai sun zauna lafiya ba yasa Allah ce laukar jufikum ma zadukum ila kabala wala auda'u kilalakum yabghunakumul fitna suna neman inda fitina take ayya ilibunaha suna neman fitina daga gare ku bilqa al'adu su dinga tsoratar da ku wajen haduwa da abokan gaba sai Allah ta'ala ke cewa fikum sama'una lahu a cikin ku sahabbai masu imanin gaske akwai masu saurarawa su ji su idan munafukai suna maganar munafirci ku masu habai daga cikinku akwai sama'una lahu akwai masu saurarawa ai ma ya kuluna sama'a qabul kuna jin abin da suke faɗa har ma kaman kwa karɓa to wallahu alimun bi zalimi Allah shine mafi sani game da asalimai sai Allah anan gun yake cewa ka saurara ka ji maganar munafiki har kai kamar ka gaskata hi mazalunci ne kuma duk wanda ya wannan Allah ya sani kuma sai ya mai hukuma mai tuba na'am aya ta gaba da لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله Mm.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله Mm.
وظهر أمر الله وهم كارهون Allah ya ce laqadibta gawal fitnata haƙiƙa su munafikai suna neman duk inda wata fitina take duk inda wata wata tada husuma da wani tada tashin tashina damacin halin su ne ko a gida ko a masallaci ko a fagen yaƙi ko lokacin wahala ko lokacin din jin daɗi to shedai in munafiki bai samu dama ba ya sa duk ciwon da yake samun shugabanni a galabiya wallahi munafukai ne da shugabanni da mawadata ba su da babbar matsala a rayuwarsu wanda take sace musu imani kamar munafukai duk inda za ka ji an ce shugabawa ne cikin abubuwa ɗari to tamanin faɗansa da wa'ansu wallahi munafukai ne a je a ce kaza a ɗauko a ce kaza a ce kaza a ce kaza musamman da munafircin yanzu ma ya samu rajista da lasisi ga harkar waya mutum ne fa zai buga ma waya ba a yi ya sa rukudin wane ba da kuwa kai wahalar kamfen ba ne a yan jefar da ku yanzu misali so yake kai barin zance ko kai ka ce wani abu da ma iya rikodin sai ya ji ya samu honorable wallahi gashi ai wannan naka ma kai da kai ga naka ne ga abin da yake cewa kuma aji muryar ka ce an gane ko wa idza ra'aita mutu'jibuka ajsamuhu wa in yaqulu tasma'a li qawlihim ka'annahum khushubun musannada ya ma ya masu mulki da masu ku gane halin munafikai eh ku zauna lafiya da mutane amma in dai za ku ba su seat a majalisar ku wallahi kun daina zama da al'umma lafiya munafiki ɗaya zai iya tada husuma a ƙasa gaba ɗaya munafiki ɗaya kuma ba inda suke aure su tare sai gun masu kuɗi da gun masu mulki amma talaka da irin sa'aran ma ba ruwan munafukai da gun ba ai sun munafukai sai gun da dama dama gun dan shi nan suke zama yi duk gun da abu shi yake kekuwa ne gun ba za a gansu ba ba sa shan wahala ba sa san wahala duk inda gansu ba sa san wahala sun fi san ci ma zaune ga su ba su da fishi sai a musu abin da in kai mai imani ne za ka yi fishi ka ƙauracewa gun amma Allah munafiki ba zai ƙaurace gun ba a zage shi a zage uwarsa a zage ubansa a todarta shi amma gobe sai ya zo duk wannan qur'ani ne yake ba mu labarin su ba law kharaju fikum ma zadukum ila kabala wala awda'u kilalakum yabgunakum alfitna wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizalimin Allah yace laqadibta gawal fitnati min qabl ai tun dama tun dama suna ta kokarin tada fitina da husuma tun kafin a fito yakin wa qallabu lakal umura ai ajalul fikra fil khaydi wa ibdal dinik suna zuwa su dinga tsawaita tunani wajen ayi ma kaidi kai kanka manzon Allah ba su barka ba me ya faru a lokacin da hadisul ikifa ta faru na na aisha radiyallahu anha da safwan bin mu'attal abin da ya faru munafikai suka yi ta kaiwa da kawowa har manzon Allah sun cutar da shi har sai na abakar har na na aisha Allah ya kare da su duka cutarwa su ta kai cutarwa har sai da na na aisha fa ta bar gidan manzon Allah ta koma gidansu da zama ba domin munafirci ya kai munafirci a lokacin kuma Allah ya rike wahayi wajen kwana arba'in wahayi bai sauka ba manzan Allah abun ya dame shi na na Aisha abun ya dame ta sai na Abakar abun ya dame shi duk wala auda ukila lakum ne a shiga a fita a shiga a fita to wannan halayyar munafukai kenan Allah ta'ala yake cewa hatta ja al-haqu har sai da gaskiya ta zo shine nasara daga Allah ta bayyana wa zahara amrullah aidinahu Allah ya ɗaga addininsa ya ɗaukaka addininsa wahum karihun munafukan ba sa so ba suna cikin musulman ba ana sallah da su ana azumi da su wani lokacin fita yaƙi ma da su ake yi amma wallahi nasarar da manzon Allah zai samu ba sa so in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu law yaqulu qad qad akhazna amrna min qabl wa yatawallaw farihun zamu zo duk tana gaba wannan in wani alkhairi ya samu manzan Allah da masu imani ba sa so ta su'uhum abin zai bata musu rai a je yaƙi musulmai su yi nasara a samu ganima a dawo wallahi mu da bakai ba sa so sun fi so a yi kace-kace da musulmai a dawo jina-jina ya su dinga dariya sai ai mun sani ya zaba fita ba Allah ya raba mu da shirin munafikai saboda ka ba wata matsala a addini da jiya da yau da gobe da ta zama virus take cutar da addini kan munafinci ita ce babbar illar addini yanzu me ake ciki malaman suna ba kaga yaran wani an ji an hada shi da wani an dau maganar wani an hada shi da wani an ji an nemo wata fatawa da kai ka bayar sabanin ta wani an zo an gwama a bidiyo an dora a facebook haka ake yi ba abin ya zamto har da'irar ilimi abin ya zo munafincin ya yawa a yi ƙoƙarin haɗa wane da wane cikin addini cikin suna cikin da'awa a yi duk abin da ka faɗa wane in ya zo wa'azi ya warware shi kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu saboda ka iyaye malamai da 'yan uwa abokan da'awa a yi hankali da munafukai ku ba masu kuɗi ba ne in kun yi da gaske za ku danne munafirci ku gawo ƙarshensa amma inda munafirci ke wahalar mutuwa sai gunda dai shi yake iya da wahalar mutuwa wani dan adam iya son ziga iya son kambamawa iya son a kawo masa labari to wani kuma aikin munafukai ne in ba yi yaƙi da wannan ba to tabbas ba za ka rabu da munafukai ba in je kullum kawo buɗe ƙofar a baka labari kullum kana son a kambama ka a ziga ka to tabbas ka in bayatin ɗin munafukai su zauna gunga amma an kai yaƙi da wannan to ka ɗau an bar daƙile irin wannan musiba Allah ta'ala ya taimake mu amana ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wannan kuma shine darasin mu na goma a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba wannan shine darasin mu na goma muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya biya bukatun mu na alkhairi da abinda muka sa a gaban alkhairi Allah ta'ala ya biya mana shi abinda kuma ya doso mu na shari Allah ta'ala ya tsare mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya mahaifanmu da mu Allah ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya shirye da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙon ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ta'ala ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata akwai bayin Allah wanda suke cewa a taya su addu'a a gun Allah a roƙa musu Allah da sa bukatunsu daban-daban daban ba su kirguwa kuma bagun kama irin wannan bukatun ba ne amma duka dai muna tawassuli da irin wannan zaman Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya to yanzu aran ma yake sanar da ni akwai wani dan uwa ma'abocin wannan majalisin ana ce masa malam Isa iya yawan zama anan an ce an sa Allah ya jarbe da ibtila'in gobara an ce duk gidansa ya kone gaba daya ba abin da aka fitar muna tare da shi kusan kullun ana to muna masa don Allah ya mayar masa da alkhairi abin da ya rasa Allah ta'ala ya mayar masa da abin da ya bi shi alkhairi ko kuma Allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye na'am na'am ai an sa du'an yi addu'a na'am abubuwan da suke faruwa kamar yadda kai bayani kan magana coci ba gaskiya kuma kan da suke kawo kwanakin baya kafin in aikin hajji akwai wata kungiyar wani jigo a kasuwar suka zo suka bada kuma kuma aka ciccika suka ce to za su ba mutane kuɗi za su ka ciya mai yawa ka ciyan bashi kyautar mota an bashi kuɗi an hajjare ya fara zuwa bita da aka tashi daga ƙarshe dai sai aka gayyace wancan coci ta sama cikin coci duk aka dakata da kowa da kowa aka dakata shi ne mai wani gaskiya wannan al'amari ana ma akwai matsala a ciki gaskiya ne su dulmi mutane da hikima daga ƙarshe ne ba kujeran maka ba motar ba san iya yaya zancen ya kuma akida tana yi mata kuma rawaji ya shiga cikin coci an yi abubuwan da aka to in sai akwai matsala to wannan kaga misali ne malai kawo gashi nan. ya ce abin har ya kai ga cewa yaudara har a kai musulmi zuwa ga coci akan za a bashi kuɗi ko za a bashi kujerar hajji ko za a bashi mota ga abin reality ya faru akwai malam mukutar yola duk masu kallon bidiyo sun san shi kwanaki can akwai wani ɗalibin sa abokinmu ne yake ba mu labarin cewa a adama akwai wata ƙungiya wani yake sponsor ɗinta daga america ko mata kaɗai aka yi da su ga ƙungiyar a raba su da gidan aure a raba su da imanin su kuma ana ba su kuɗi in dai za a ba ku karɓa to za a sace muku imanin ku a galibiya mu ci mazauna ne musulunci bai yadda da ci mazauna ba ya yadda mu tashi mu nema Allah ya bamu ta kowace irin hanya in dai shari'a ta halatar da wannan to mu mun fi son san banza ne mun riga mun yadda mun gamsu za mu zama ci mazauna kawai in dai wannan aƙida ba ta bar mu ba wallahi sun halakar da mu tunda abin da Allah yake faɗa mana wallahi ba wasa bane ba wasa bane kuma har yanzu duk irin wa'azin nan da ake da da'awan nan da ake yi wallahi zaka sha mamaki idan harkar kuɗi ta zo ta samu mutane harkar kuɗi a yanzu nan kaga muna cikin masallaci yanzu wata guguwa ta zo ta kuɗi illa marahimallah wallahi sai wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya masa rahama abin ba abin dariya bane abin mu nemi taimakon Allah akan sa ne mu nemi taimakon Allah akan sa ne duk irin abin da in siyasan nan suke yi da wannan taka wadda wula wallahi kuɗi ne ana ba ku na karɓa ne duk abin da aka zazo a watsa muku karɓa a ɗau makami a baku a ɗau ƙwaya a baku a baku dubu uku dubu ku karɓa ta ina za a muku ayi ta ina za yancin kuma ba shi nan yancin kuma ba ku da yanci mana ɗan adam ba ku da shi kun siyar an ba ku kuɗi kun karɓa ni wa kanmu faɗa ita wannan duniyar an yi programin ɗinta ba duk abin da za ka ci duk abin da za ka sha duk abin da za ka mallaka wallahi tun kana ɗan kwana 120 a cikin mahaifiyarka Allah ya tsara ba shi duk abin da za ka samu duk abin da zai same ka duk abin da za ka tara tun kana ɗan wata hudu in ji Allah an tsara ma shi ba ka isa ka fice shi ba ko ba za ka gaza zamansa ba manzan Allah sai da ya rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadi la tamutunna nafsun hatta tustukum min rizqa ya ce na rantse da Allah in ji manzan Allah ba ran da zai faɗi mutu sai ya cimma arzikin da Allah yanka masa babu shi in dai arzikinka ne ko kana ina ya same ka yanda ajalinka yake matso ka haka arzikinka yake matso ka duk inda yake ya same ka ba za ka mutu ka bar loma ɗaya taka a duniya ba mukurwa ɗaya ba za ka mutu ka bar ta ba to in dai mun yadda da wannan tauhidin zamu zama kamar lafiya amma an mun yadda zamu yi banka banka mu yi karma karma rabban namu ne amma ta wata irin hanya zai zama na kuma Allah ta'ala ya samu dace ya tsare mu ya tsare mana imanin mu na'am Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana mutuncinmu ya Allah Allah ta'ala ka samu fi karfin shedan a rayuwarmu Allah ka kiyaye mu daga yaudarar shedan Allah ta'ala muna roƙon ka samu yi lafiya mu gama lafiya masu neman addu'o'i a gare mu Allah ta'ala ka biya na mu ka biya nasu wannan jiha ta mu Allah ya ƙara mata albarka Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙaro mana arziki da kwanciyar hankali ƙasar mu gaba ɗaya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ƙara mana arziki da kwanciyar hankali marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk abin da ya dame mu matsayin mu na musulmai Allah kai mana maganin sa duk abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya da gare kai Allah subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh